بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يذاك من دران الهمس ني دران قوم قوتن رجب هجر منزان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم daga muka zuwa Madina shekara 1443 daidai on daidai da goma ga watan biyu shekara ta 2022 wannan kuma insha Allah ta'ala shine cassette na 463 daidai cin jiragen karatuka da ake gabatarwa daga cin wannan littafi na mai albarka littafin imam muslim ibn al-hajjaj rahimahullahu ta'ala taken karatun kuma shine karatun hadithi da aiki da shi shine kadai zama lafiya ga musulmi muna roƙon Allah madaukakin sarki azurta mu karatun hadisan manzon sa alaihi salatu wassalam da amfanuwa da su duniya da kiyama ana jin mu da sauraron mu ne daga nan cibiyar mu ta ilimi wato Darul Hadith Salafiya wadda ke number 4 Madarka Cirar Gaskale Zaria Kaduna State Nigeria kamar kullun ita Darul Hadith Salafiya makanta ce da Malam Albani ya gina a wannan gari na Zaria dan cimma manufofin da'awa da yake muna fatan Allah ya da nufi Allah shige mana gaba ya taimake mu idan ba manta ba a makon da gabata mun kwana a babu fadlil julusi fil musalla ba'da salati subh babun da ke karantar da mu falala ta zama a wurin da mutum yi sallah bayan ya gama sallah asuba mun ji hadisan da malai kawo kakaf a cikin wannan babi muna cin kanta fa'idojin da malai fitar ne wato Muhammad ibn Ali Adam al-Ithiobi fitar lokaci kure mana mun kanta fa'ida ta uku a ciki mun zo ta uku inda muka je bayani game da karamci da kyawan halaye na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ta yadda yake zama cin sabansa har suna fira ma yake yi murmushi wa lokacin ga wani abuwa da suka faɗa to za mu tashi kan fa'ida ta hudu a cikin nan imala ke cewa min daga cikin fa'idojin wannan hadisi ma kana alaihi nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akwai bayanin abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kasance akan shi min imtila'i qalbuhu min imtila'i qalbihi min jalalillahi ta'ala ta yadda zuciyar shi ta cika da girman Allah madaukakin sarki wal khawfi minhu da kuma tsoron Allah madaukakin sarki walidhalika saboda haka ne kan la yasaghiru fil dhahik manzan Allah kasance baya baya nutso a cikin dariya irin ka gaina ta kyalkata dariya har a ringa cikin bakin shi da harcensa manzo Allah bai nitsawa cikin wannan bal kana dhahikuhu at-tabassum dariya manzo Allah ta kasance murmushi ne kama qalat Aisha radhiyallahu anha kamar da nana sha Allah kara mace da ta ce tarwaito faqad akhraj ash-shaykhani anha annaha qalat bukhari da muslim sun fitar da hadisi daga nana sha Allah kara mace da ta ce ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قد ضاحكا tace ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi ya kammala dariya ba tunda nake hatta ara minhu lahawatihi har in ga hankar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin bakin sa kenan inna ma kana tabassam abin nan manzon Allah kasance na shine murmushi yake yi wa fi riwayatin anha a wata riwaya tana na shadi hau take cewa qala tace ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dahikan ban taba ganin manzon Allah yana dariya ba urifa fi wajihi ana gane haka ne a dahikan hatta haka ne ko tace wa fi ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dahikan hatta aramin lahawati ban taugar manzo Allah dariya ba har in ga cikin bakinsa inna ma kana ya tabassamu manzo Allah kasance murmushi ne kala ta ce wa kana idza ra'a gaiman aw rihan annabi ya kasance da ga hadari ya taso ko kuma ga iska ta taso urifa fi waje sai a ga rashin jin daɗin haka a fuskarsa ƙalar sai aisha ta ce ya rasu laye manzan Allah inda nasa idara aulul gaima farihu mutane da sun ga hadari sai su murna za a saukar da ruwa raja an ya kuna fihil matsar don fatan Allah sa a yi ruwa wa a raka idara aitahu orifa fiyoji kalkarahiya amma sai daga fuskakan aka ga hadari ya taso sai ga wani damuwa a fuskaka wa ƙalar sai ce ya aisha ki aisha ma yu'ammini an ya kuna fihi azab ba na samun aminci kasancewa kada ya zama akwai azaba a cikin wannan udhiba qawmun bi ruh an zuba wasu an azabtar da wasu mutane da mene da iska wa qarra qawmun azaba kuma wasu mutanen sun gano azaba gadan gadan fa qalu suka ce hadha aridun mumdiruna wannan ruwa wannan hadari ne wanda zai zuba mana da ruwa shi sa idan manzon Allah ya gani saboda kamalin shafaqati bi rabbih idan ya ga hango hadari ko iska to sai ji cewa kai wannan kada fa ta zama iskar nan ta azaba ce ko kuma ta abin nan ne ina fata kun fahimta to sai manzo Allah ya damu a lokacin da mu kuma muna nan muna ta murna za a saukar da ruwa kaga muna da bambanci kenan shi da abin da nake so ce manzon Allah juce cike take da sanin girman Allah madaukakin sarki wanda haka yi kan bari shi zama yi sharholiya kenan Allah ya samu dace wannan fa'ida ta hudu kenan fa'ida ta bai malai ce jawazu hadith wa zikir ayyamil jahiliya fil masjidi halarcin yin fira da zance a cikin masallaci amma ga abin da yake mai kyau fa jama'a ka ce fira in ba kuma ta farko farkon kitabul masajid mun tattauna matsalas annabi ya ce wanda ka ga yana ciniki a kaso cikin masallaci suna to duniya ka ce kada Allah ya saka ci riba a kasuwar taka kun fahimta to kenan labudda sai mu dauka wannan firar da sabbin suke a cikin masallaci mecece kenan tunda wasu abubuwa wanda Allah ya tsamo su daga wannan bala'i kai wani ka tuna san da ka ɗauki yakka ka tafa ita za ka binne ta kura ta biyo ka ka guda ƙirya yana ta sha Allahu akbar Allah mun gode wa da musulunci kaga wannan fira ce misali kuma kai ban kai ka ce a da zai binne kura ce ta hana shi kenan sai kai dariya misali Allah sa kun gane yadda abun yake tafiya to suka yi tattauno su abuwa na jahiliya waɗanda su ƙara masu imani jama'a mumini duk abin da ya gani a duniya ko dai ya ƙara mai imani ko ya ƙara mai yaƙini da Allah Ubangiji maɗaukacin sarki ko mai ko mai ya gani akwai fa'ida shi da zai mumini ba baya faɗuwa ƙasa banza haka nan ina fatan fahimta idan ya gano wanda aka yi mai ni'ima mumini ƙara imani yake sai ya sa rai da ni'imar Allah maɗaukacin sarki ba zai hasada ga wancan mai ni'ima ɗin ba idan ya ga wani cikin fatara da bala'i zai ƙara gode wa Allah kuma a halin da ke ciki da ɗara wancan abin ina fatan fahimta idan ya komai ya gani ina fatan fahimta kai akwai waɗanda in suka ga wata mata cikin tsirai shi kan ƙara masu masu ƙara kankamewa ina fatan kun fahimci wani abin in wani ya ga duwatsu haka wasu na tafi zuwa shakatawa shi kuma duwatsun nan suna ƙara mai imani da sanin Allah da yadda da Allah shi kuma ina fatan fahimta wani yaga teku zai ga ka amma ta yi kyau blue red sea blue sea kai wannan abu amma wani kuma wannan abu ne zai kara mashi imani da Allah madaukakin sarki don haka waɗannan halat da sabai suke tattaunawa ina ganin yafi kamata mu dauke su ta wannan fuska din ba ta fuska ta zaman duniya ba kawai a zauna ana fira kamar da ake fira a bakin gai wajen mai shayi ko kuma kaza a ce kuma ita za a fila a masallaci to wannan ba daidai bane malai cewa min daga cikin fa'idojin wannan hadisi jawazu inshadi shi'ril mubahi fil masjidi halaccin rera waƙar da ta halarsa a masallaci wa qad akhraja shaykhani an sa'id bin musayyib imam bukhari musan sun fitar da hadisi daga daga sa'id bin musayyib kala yace marra umarun fil masjidi wata rana sai na umar ya wuce masallaci wa hassan yinshib alhalin hassan dan sabid yana rera waƙa mun ce rerawa fa irin waƙe to kun fahimta da mun bawo shi na da bambanci tsakanin waka da waƙe ko waka ita ce irin wace kenan ta su dan kwairo da shata da su mai amada ko ba ka babbar wani coge kenan ko yau to akwai wannan waƙe kuma fa irin su baba mai gyada aliyu na mangi to bawo shi na da bambanci tsakanin wani abun to hassan wani yake yi waƙe ba waka ba amma duk mu a larabci suna ce da shi mene ashir Allah sa kun fahimta da haka kawai zai ce zai mana waka a masallaci to akwai hadisin waka ma a'a waƙe ita ma mene sai ce almubah wanda yake an halarsa saboda mai aka halarsa saboda fa'ida imma fa'ida diniya imma fa'ida ijtima'iyya a zo a yi waka a masallaci wadda a cikin wakan nan akwai yaban Allah maɗaukakin sarki akwai gome ne akwai ban annabi daga fito darajar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi da kuma fito da tabi'ai da wasu a'ala manyan malaman addini suke wa addini hidima da wasu alhazan birni da wasu masu mulki mutanen kirki a fito da su wannan babu laifi a wannan abun ina fata kun fahimci wannan abun yawwa ya halarsa kuma a zo za a yi waƙe wanda zai ƙara yara karsashi kan san karatu ƙara masu shaja'a ƙarfin zuciya ƙarfi na jiki da sauransu irin wannan babu laifi amma a zo a ce za a waƙe wani ɗan siyasa a cikin masallaci a ce rarara ya sabo waƙa ina fatan bai da zai zo rarara mana a masallaci za ce kai ba irin wani ake magana ba wato muna faice wani abu ne saboda duk sanda aka faɗo wani magana an zama saboda nukusani na ilimi sai zama sai a ba abin fassarar wuce abin da aka faɗa ko dai a gaza ko a wuce amma ba da ka ba ai daga faɗin wannan kai kasan me ake nufi kawai sai a wuce Allah sa mu dace to malam sai ce faqala sai sai na umar ya ce qad kun sai faqala sai hasan ya ce qad kuntu unshidu fihi na kasance ina rera wannan waƙe wa fihi man huwa khairu minka a masallacin kuma akwai wanda yafi ka zama alkhairi sun maltafata ila abi huraira sai ne ga wajen abu huraira faqala sai ya ce an shiduka billah kai abu na gama ka da Allah asami'ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu baka ji manzon Allah yana cewa ba ajib anni allahumma ayyidhu bi ruhil qudus baka ji Allah cewa kai assan dan sabit ka bada amsa a madadina ba mala'ika Allah madaukakin sarki taimaka ya karfafe ka da mala'ika mai ruhul qudus ba ma'ana annabi kan ba Hassan dama yi mene ya ce rera waka rera waƙe ka bada kariya gare ni kuma annabi hasa ya zo mene ya masallaci rere wannan waƙe din ina fata kun fahimta kuma annabi na ce mene Allah hada ka da mala'ika jibril ya kare ka ya ƙara maka ƙarfi ya ƙarfafe ka malamai sukan ce wa hasan bai sabil matsoraci ne ina fatan fahimta sai dai na ji wani malam shek alƙasim kamar yana kore wannan magana din a kan maganar gaskiya ba dai tabbacin ƙarfin magana akan wannan abin ala aita halin dai kowa aka ce kai mala'ika jibril zai zama tare da kai akwai ƙarfin zuciya a cikin wannan magana ɗin ko mace wani abin ko da haka jama'a kun ga waƙe yana ga cin wasa'il na yaɗa da'awa ya kamata halu sunna su ba da kulawa game da waƙe ba shagala ba kulawa game da shi a samu waɗanda ke da fasaha a cikinmu su rere mana su waƙe mana al'aƙidatul wasiɗiyya a mai da ita waƙe ta yadda mata da yara za su ringa yi a makaranta da hausa ina fatan fahimta a waƙe mana alamiya a waƙe mana ɗahawiya wanda littafai a karanta sannan a waƙe mana rukunan musulunci misali farlan alwala wane ne sauransu a rinka samu ana haka sai ga ana wayar da kai mutane suna koyon karatu ta haka kansu na wayewa in ana so a samu ƙarfin zuciya kuma a samu ne ya ƙarfafa musulmi akan mene akan wani abu in raddi ne kuma wani wani fatsara sai a karanta a sa wani raddi a kai wani dina ga cin wasa'il na da'awa da ba da'awa kariya saboda haka manzan Allah da mawaka a zamaninsa idan wani mawaƙi ya yanki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam arni kenan sai annabi ya ce to cikin musulmi wani je ba sai ba da amsa shi Hassan bin Sabit akwai sanda Abu Sufyan ya yanki manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ina fatan kun fahimta da yanki manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ce to Hassan bin Sabit ya ansa shine Hassan dan Sabit ya ce to ai ni ban san ya zan zare ka ba duk kana cakudar su da dangantaka da su sai ce je ka Abubakar ya maka labarin Larabawa ya ga mai wani da wani sun hada manzo Allah waje kaza wani ba sa waje kaza ba da ya gama gane shi ne wannan waken aka ce sai da Abu Sufyan ya riga jin kunya fitowa gida saboda yayin da yake shi da waƙoƙin adimna khailana illam tarawha tuthirun naqa mau'idu hakida'u yubarina al-asnata mus'idatin tulqimuhunna bil khumarin nisa'u wa buye ta waƙe waƙe waƙa sosai ya waƙe manzon Allah ya zare shi daga shi a cikin su abu sufyan kuma aka yi yanke shi aka ce matsawarcin banza kaza da kaza kaza za mu zo suna nan ku jira dawakinmu suna nan tafe duk guduwa za ku yi masu ƙarfin cikinku su ne mata za su sumar ɗan kwali suna buga dawakinmu ina fatan fahimta so waƙa dai tana ga cin abin da ya kamata a sa kula amma ba shagalta da irin wannan ba na ce ba a shagalla allah samu dace muhallin shahada ana wajen shine manzon allah hassa ya rera waƙa ya rera waƙe a cikin masallaci kuma umar ya yunƙura ya hana sai zama tun da manzan Allah bai hana ba ba kuma wanda ya sai hana da haka idan sunan manzan Allah ta tabbata to ba ba mu iya mata karantsi kun ga da salaf suke shi ma da yaji yana da ra'ayin a hana saboda karkake masallaci amma tun da manzan Allah bai hana ba shi ma bai hana ba ina fata kun fahimci wannan abin malin ce wa akhrajal imam ahmad bi isnadin sahihin imam ahmad ya fitar da hadisi da isnadi ingantacce an yahbina abdurrahman da ya hadan abdurrahman qala yace marra umar radiyallahu anhu ala hassan sayyidina umar dan khattab Allah kara masa da ya wuce hassan wa huwa yinshidu shi'ra fil masjidi yana rera waki a cikin masallaci fa qala sai yace fi masjidi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tunshadu shi'ru a masallacin annabi ake rera waki ƙala sai ce ƙarkuntu in shirwa fi man huwa khairu minka na kasance ina rerawa a wanda ya fi ka alkhairi a cikinsa Allah sa an fahimta yanzu wannan hadisi muke so karantar da mu baicin wannan ko ko na akari shine mutum zai iya zama mutumin kirki ya fanci abu kuma da gaske ke abin ya zama kuskure domin shi fahimta Umar shine mene a tsarkake masallacin manzon Allah daga waƙe to amma wannan abun kuma ya saba da yadda manzon Allah yake to sai mu iya haƙura da nashi tunanin ya tsaya a kan na manzan Allah sallasar kuma irin yana da yawa lokacin mata lokacin tabi aisha ta ga mata suna sa turare suna zuwa masallaci ta ce da manzan Allah na nan watakila da ya hana ku zuwa masallaci mata to ki hana man ta ce manzan Allah bai hana ba ba zan iya hanawa ba amma salim bilal kai da yake dan bana bakwai ne da ya ga da mata ke zuwa da warwaro suna kacau-kacau da wannan gayu za su je masallaci sai ya samu baban shi na wa'azi cewa annabi ya ce kar ku hana mata zuwa masallaci ce baba sun fa canza fa ba irin naku bane sai ce annabi ya ce sai ce wallahi lanamna anahun lanamna annahun sai mun hana su wallahi ba za su fita ba aka ce Abdullahi dan Umar yawo gokan dan shi na cikin shi Bilal aka ce fasabbahu sabban sai'an ya zage shi zagi na fitar hankali ya ce kuma har abada ba zai sake magana shi ba ya ce ina ce maka annabi ya ce kai kana cewa kai kuma ga yadda kake gani ba ka da amfani har ya mutu bai magana da shi ba saboda ma'ara da da hadisin manzan Allah amma ka ɗauka bilal mummuna manufa gare shi kun fahimta yan uwa ba mummuna manufa gare shi ba kyakkyawan manufa ce na ganin bar a hada munkari amma abin ya ci karo da karantar addini to dole fa ka saki naka ka kama na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hawai bukhari muslim suka fitar da hadisi wancan bukhari muslim fitar da shi cewa ɗaya daga cikin jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun je gai da sayyidina Jabir sai Jabir suka tambayi Jabir game da wankan janaba da yaya quantity ruwa sai ce ai sa'i daya ishi mutum wanka sai yaron sai ce jikan manzon sai ce to amma ni ina da gashi da yawa ko a gashi na wannan ya kare ba zai ishe ni ba sai ce ba zai ishe ka wace ito shi kenan amma dai ya ishi wanda ya fi ka alkhairi shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai yaro ja baya janye maganarsa ina fata kun fahimta haka sayyidina muawiya yana cikin bukhari muawiya yazo in yazo dawaki kun san rukuni biyu ake tabawa daya ake shara daya ana tabawa ko to da yazo dawafi shi muawiya kowanne rukuni yazo sai ya taba sai jefa hannu in yazo sai ya taba ya jefa hannu haka abla dan abbas ya ganshi yana taba zai ce ah ranka dai da amirul mu'minina na kana wani abu ne faru wata sunna ce ko na hadisi ne ce a a a cikin dakin Allah mai abin kiyama ina fatan fahimta can ma ana tabawa dan na taba nan mai abin kiyama cikin dakin Allah abla dan abbas ke ce eh gaskiya ne babu abin kiyama cikin dakin Allah amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi ka sanin babu kiyama dakin bai taba ko ina ba sai wa'annan guda biyu abubakar da ya zo shi ma bai taɓa koyana ba sai wannan guda biyu dukkan wani suka gabace ka ba wanda ya wani abin da kai amma ya rage naka kai na amirin muminina sai ce ni awa na ma isa na janye ni ma na koma yadda magabata suke a kansa ina fatan fahimta so kyakkyawar zuciya da kyakkyawar aniya ba ta mai da aiki zama mai kyau ina fatan fahimta sannan kuma kaga yana mana karanta da mu inkari ga dukkan wanda ya abu mara kyau lalle ne a mai inkarin wannan abin ba a ganin girman mutum a ce a sai to shikenan mutum da ya labe ne a shiru kawai kamar da wasu tsiraru suke kiran mutane ga ai wannan irin zamani yanzu cewa wai yanzu duk abin da ka ga wani shugaba ya kawai munkar ne ko mun basha'a na shi ko mun mugunta wai sai a shiru kawai a da baki a shiru wai sai dai in ka je gidan shi ya kama hannunka ku shige ɗaki ka ce illa bai kaji kaji kaji kaza da kaza amma ba haka mutu ba hanyar yin magana ba dama in kari munkari wannan zai sa a harzika shugabanni umar yanzu da yake wani ga hassamin sabi cewa kin kula shi ce ina maka magana na hantar ka ce an ki ba za a bari ba na yi a gaban wanda ya kika shi ma ya kuruji ga amir muminin kenan ina fatan abdullahi abbas da je samu amirul mu'minin khalifa cewa muawiya me yasa kake kaza ce to wallahi wannan abun ba ka kawo sabon abu sam ba a samu daga baci ka akan shi ba kuma cikin jama'a usbud ganganin aka dauko su ma kawai dan dai kawai sun zama fitina cikin mutane amma babu bukatar ma tattauna su maganganun abun bacin rai ne a cikin su kawai jama'a na fatan an fahimci wannan abu so munkari yana canzawa ne ta hanyar a inkarinsa amma duk sanda mummunan abu ya faru a cikin al'umma sai kuka ja baki kuka shiru za ku yi tarayya da waɗannan masu laifin a cikin zunubi wajibi ne a canza munkari wajibi ne ya danganta usulubi da yanayi da ya kaza wannan kuma daban amma wajibi ne a canza shi a yi inkarinsa ba za a yi shiru ba sanda muka yi magana akan hoto kwanaki a karatun musulmi ko bukari ne na ma manta kan hoto wani sai samu wato ai waɗanda suke abin da zo aka aka same su su aka yi masu nasiha kawai to cirin banna ce bayan banna ta kara da gari abinda ya shiga facebook ya shiga youtube ya shiga kaza kuma sai a ce shi wanda za a sai a game shi in aka je bai da kuma fa ina fatan fahimta alhalin magana ana inkari ga munkarin ne kuma mutum ya zo ana gan shi da girma ya kawo munkari ai ana shaddada hukunci akan shi bai da wanda bai da wannan abin ina fatan fahimta malam ka bar shi kawai an fahimci wani abun ko Allah samu dace to malam kudaji sai ke cewa wa akhraj al imam ahmad bi isnadin sahih ya imam ahmad ya fitar da hadisi da isnadin gantance an yi habina abdurrahman daga dan abdurrahman qala ce marra umar radiyallahu anhu ala hasan bin sabit ko وهو ينشر الشعر في المسجد فقال في مسجد رسول الله تنشر الشعر قال كنت انشره وفي من هو خير منك من gama da wannan wa min ha daga cikin fa'idoyi wanda shine na karshe kuma yace jawazu dhahiki wannan hadisi yana kantar da mu kuma halacin dariya kaka ce to tunda an ce malam annabi bai cika dariya to haramun ne kun fahimta a shi annabi an gaya ma imtila'u qalbuhu bi jalalillahi man atu min adh-dhahik an fahimta ko to amma duk da haka kace yadhaku amma mai dhahik nashi ana ganin hakoransa zai murmushi haka zai kar abin nan amma ina ga mutane sun buɗe baki ha ana tafawa wani sai ya tuntsara gefe haka ina fatan fahimta to wannan shine matsala shine manzon Allah baya yin sa gaskiya a cikin magabata mu akwai wanda su ma haka suke fa wai Hassan Basri ya wuce garin sauri ana ta dare ana tafa yace har ya wuce ce kai ya fata zo mana an an ko maka da wasiƙa cewa ka ketare siradi ne ka ketare kaza ka ketare hisabi sai ce a'a yace to me amma dahik wannan kilkita to ta mecece daga wannan sai yaron shiga cikin taitayinsa sa Allah samu dace sai malam yake cewa tabassum ballantana murmushi shi ma ya halasa wala yu'arru hadha ma akhrajahu ibn majah bi isnadin sahihin wannan magana tawa ba ta fito na fito da abin da Imam Ibn Majah fita a cikin cikin littafin sa da isnadi ingantacce an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala daga Abu Hurairah Allah kara masa yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama manzon Allah tsira da minci Allah tabbata a gare shi yace la tukthiru dhahik kar ku yawaita dariya fa inna kasrata dhahiki tumitul qalba domin yawaita dariya yana kashe zuciya kun ji ji manzon Allah kar ku yawaita dariya yawaita dariya yana kashe zuciya in the sense of what shine barata e ganin la ta'riful ma'rufa wala tunkirul munkar shine mutuwar zuciya ba za ta san abin da yake ma'arufi ba ba za kuma ta san abin da yake munkari ba shine zuciya ta mutu za a iya zuwa a taba Allah a zagi Allah a ci mutuncin manzon Allah ai kaza sai ga duk wannan da abuwa ne kawai shikenan abin mutane sun je Allah shikenan ko kuma suna da right kyal mutane kawai ina fatan fahimta ran da ake ban labarin wani yaro a cikin jami'o'in nan wai dan suna suna daki ne sai wani yake ana tattaunawa game da magana auren jinsi din nan namiji auren namiji mace ta aure mace sai wani musulmi yana cewa to wai ne ake matsawa a faɗi mana ba sun rai suna ra'in sun sai lahira amma da laifi can wajen amma mutum menene ya zafi a cikin za a matsa magana akai ko kuma shi musulmi ne to kaga wannan mata kalbuku zuciyar shi ta mutu domin ababen da ke kashe zuciya suna da yawa jama'a yanzu ita dariya ɗaya ce daga ciki ina fatan fahimta saboda yanzu kamata ita jin kalmar cewa wai auren mace da mace bata maka rai kalmar kawai ta ta bata maka rai ina fatan fahimta kun ga satirka wata da wuce malam salih lalhaidan ya rasu a saudiya ni nakan ce watakila fitinar da gani ta kashe shi ba saboda fitinar da ya gani ba su taba gani a rayuwarsu ba malaman saudiya sun tashi ne mutum fa bai taba ganin mace tsirara ba wani ma wani bai taba ganin giya ba wani bai taba jin karya a kunnen shi ba yau sai ya ga an ɗebo 'yan matan amerika tsirara an ɗauko na ingila an ɗauko na misira an zo an taru an yi biki an sharholiya gwamnatin saudiya ta kashe kuɗi a wajen to wannan irin malamin ya ga ana wannan abin a wannan ƙasar zai fatan ya mutu ina fata kun fahimta to wani yana da kalbun salim hadir yaƙi yana da fiye zuciya ne amma mai mataccen zuciya fa sai gan shi a wajen shi ma yana ta abu ne to menene ai shakatawa ne entertainment ne wane ne sai ga mutum ba zai damu ba to mataccen zuciya kenan jama'a shine la ya'riful ma'rufa wa la yunkir munkar kada Allah ka hada mu da wannan zuciya Allah ka ada mu da zuciyoyi irin na Annabi Ibrahim da Annabi Musa da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ina fata mun fahimci wannan abu kago Musa ko da kuskure bai da bai da munkari in za ku san tafiye shi da khidir ko ba haka ba kakkai magana fanka ji ce ina da ba magana ce na yana ganin an murguɗe wani yaro ce a a a a lagaji shi an nukura ko ba haka ba yana zaga an sa an fas gatari an sa ce laƙar je ta amra imra kai ba za a yi da to wani haka yake kaman tari akan munkari bai da haƙuri kuma ba daidai bane a ce mutane sun wasu haƙuri ai shikenan kaga abin nan kaza da kaza da kaza abin nan ka dai bata mutane rai walla ba yadda za a yi musulunci ba tare da ka bata wani rai ba ba da da'awa baka ce duka faranta kowa idan da zai kyakkyawan halinka ko iya magana ka zai sa kowa ya ga kai mutumin kirki ne to da manzon Allah aka yi haka haka ne ko ba haka ba amma manzon Allah sallallahu alaihi duk kirkin shi duk sun ijma'i akan ba irin shi a garin Makka amma da ran da ya fara cewa ku ji tsoron Allah qulu la ilaha illa tuflihu suka ce kazabta ba san shi da ƙarya ba amma yau sun ce da shi makareci ina fatan fahimta majanunun ba abin da gabe ba aka je ba abin da ba masa ba so shi wa'azi dama dole sai shiga shi challenge dole sai kai abin da haka muna fatan Allah samu da zakata rayayyu wanda suna ganin daidai su fance su a daidai su ga ba daidai ba su fance su a ba daidai ba kuma su yi fada da su su yaƙe su Allah samu dace to malam sai yake kun ji da hadisin da la tuksiru dhika kar ku yi wata dariya fa inna kasartar da hiki tumitul qalba domin yawaita dariya yana kashe zuciya shine yawaita malace li annal mamnu'a domin abinda wannan hadisi yake hana shine kasratuhu shine yawaita ko kuma kasratu shine yawaita dariyar shi hadisin ke hanawa la aslahu ba wai farkon dariya ba asalin magana ba malace tafaddan kallo da wannan bambanci da muka yi maka Allah samu dace da wannan kai mu zamu wata magana yanzu ina hukuncin komedi da ake films da ake na komedi da gathering da ake na komedi da comedians irin a ce an yi taro ɗin nan kaga akwai taro daga tura suna kawai taron ba da dariya ne ko kullum da su suna kan sace a gidan talabijin ɗinsu ko na ga najeriya ma an fara irin wannan abubuwa sai a taru wani gwanin ba da dariya kawai zai ta ba da dariya kun taɓa gano abu? eh? to na'am to kaga ana wani abu yawa shine kawai shi sana'a shi mene yazo kawai ya bada dariya ita bada dariyan nan da labarin gaskiya da na ƙarya da ƙirƙirarrai da abin da aka yi da ba a yi ba in dai za ku yi dariya shi ake shi kenan ina fatan fahimta to da ku masu dariyar da shi mai ba dariyar to me hukuncinku ina fata kun fahimci wannan abun to bari mu ji abin da malam ibn taymiya ke faɗa cikin majmu'ul fatawa a cikin wannan mujalladi na 32 ya kawo wata matsala da aka tambaye shi dogon yin maganganu da aka yi akai sai yake cewa wasu ila a cikin mujal shafi na 255 wasu ila rahimahullahu ta'ala an tambayi malam ibn taymiya Allah ya kanshi rahma yake cewa amman ya tahaddathu bainan nasi bi kalamin game da mutumin da yake fira tsakanin mutane da wata magana wa hikayat da kawo labaru mubta'ala waɗanda kawai an ƙirƙire su ne ina fatan fahimta emotionally ake yin su kulliha kadhibun dukkan kuma maganganu zaka samu ba gaskiya bane ƙarya ne hal yajuzu zalika irin wannan sana'a da wannan aiki yana halasta fa ajaba sai shi ya amsa cewa fa'ammal mutahaddithu bi ahadith mubta'ala mutumin da yake zama ga mutane na ba da labarai na ƙarya lidhikan nasa dan ya ba mutane dariya aw li gardin akhar ko kuma don wata manufa a ce entertainment kun fahimta fa innahu asin lillahi wa rasulihi to wannan mutumi mai saban Allah ne da manzansa ina fatan fahimta وقد روى بهز بن حكيم عن أبي عن جده بهز بن حكيم daga babansa kakansa ya rawaito da hadisi an annabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi tsira da mutalla sabbata gare shi yace innal ladhi yuhaddithu lalle mutum da ke ba mutane labarai fa yakdhibu ya zuba ƙarya li yudhika alqauma saboda kawai ya ba mutane dariya wailul lahu wailul lahu thumma wailul lahu annabi ce ya shiga uku ya shiga uku sannan ya ƙara shiga uku ina fatan fahimta da haka wannan comedy comedy inda ake da comedy din kun ji hukuncin ku baya halassa wannan sana'a kudin da aka tsorota a wannan hanya an samu na haram bai halassa a ci su ba ina fatan fahimta to dan me kasirwar mutane me kasirwar mutane ko na aiki kai musu ina fatan fahimta sai malan cewa kad qalibun mas'udin abla dan mas'ud Allah kara masa da yace innal kadiba la yasluhu fi jiddin wala hazlin ƙarya ba ta halarsa a gaske ne ka yi ta da nufin gaske kake nufi ko kuma da ba a kai ta ba ya halarsa kai ƙarya da wasa ko da ƙarya ba halarsa jama'a na fatan fahimta sai ce wala yu'addu ahadu wala yu'addu ahadukum sabiyahu shay'an thumma la yujizhu kuma kada ɗayan ku yi wa yaransa alƙawari ƙaramin yaro kai alƙawarin kaza kawai dan ka lallashe shi sannan baka shi ka to ka sani ka faɗa haramun an fahimta watar manzan Allah ya zuciya sallallahu alaihi wasallam sai ga wata mata ta kira yaro tana ce ungo ta dunkula hannu haka manzan Allah ya zuciya sai dakata sai kalle ta yana jira gani tana zuwa sai bi ta mika mashi ko mintin demo ne ko algaragis ne sai dai ta bashi haka annabi ce Allah ya sota da bata bashi komai ba da an rubuta ta cikin makaryata ina fatan fahimta imamul bukhari takanas ta Kano ya tayi tafiya kilomita tsewa ya je wani malami koyon hadisi yana zuwa sai ta da malamin ya zo da roba haka ko buhu ko kwando yana na jakin shi haka zuwa ansa jakin na zuwa sai kama shi sai ga ina sai imam bukhari ga ina abincin da zaka bashi ya ga ku fayo zai ce ai dama wayo ne mai dan kama shi ya ce to sai an jima ta kamar sai an jima ta sai an jima kamar ya ba kai ne aka ce Muhammad dan Isma'il ba daga waje kaza saboda hadisi kaza nawa yace a ban bukata hadisin ka saboda yadda kawai dabba ƙarya za ka yi annaba ƙarya ina fata kun fanci wannan abu to ku masu yara ba baka so mun jirgin sama sai ka ce to za a so to ka zama ƙarya fa kai ko mota baka da ita amma kada kawai za ka so jirgin sama ina fata fahimta sai ka ce ina daga kudin jirgin sama kai dan na samu dama zan so maka minti ko bobo misali ina fatan fahimta amma in ka ce za ka siya ta wallah ka cika in ba ka ba ka bar ɗanka mummunan tarbiyya a wani abu za an fahimta ko shi sa muka yi cewa daga cikin mummunan ɗabi'a a musulunci shine ƙarya na'am barin ƙarasa sai ce wa imma in kana fi zalika ma fi udwanun wa amma in kana fi zalika ma fi udwan amma idan zama a cikin wannan kwamedi da mutum yake ya zama akwai akwai zalunci a cikinsa ala muslim akan wani musulmi wa daran fi dini ko kuma akwai cutarwa ga addini kaman yaya ya zama a cikin kwamedi din naka sai ka shigar da zalunci bata bata wani ko kuma a cikin ka izgilanci da addini sai ga mutum ya fito sai ya sawo rawani irin makawai din nan irin me sunan shi wannan wannan jan abin har hirami ko sai sawo jallabiya sai a mammakalage mu na ƙarya in ya zo sai wani izgilaci to wannan kafirci wannan kafirci ne suna nan akwai ɗan iska na nan a najeriya ce da shi alhaji musa ko wai shi ɗan ina ne wannan mutumin eh to koma dai menene bai kamata a ce jama'atu nasu islam ta zura wannan abin ido ba amma ba sa magana komai aka wannan matsalas in ka ja ba ta yi magana ranar ganin wata ne ko kuma za a interpret inda za a lankwa musulmi shine za ga jama'a ta yi magana amma ga wancan na blackmail yana lalata addini amma sun zira mai ido me yasa ba za a je a kai shi kotu ba wannan izgilancin shin shi musulmi ne da yake wannan abuwa a kama shi da evidence a je kotu sai ta hukunta shi in za a kashe naira miliyan dubu akan sai a wani hukuncin a kashe miliyan dubu sai an hukunta wannan mutumin guda daya sannan akwai wani cin shi ma an turo min kwanaki wanda shi ma akwai izgiranci har da kiran sunan annabi Muhammad a cikin shi izgiranci addini wai dan ai dariya to kaga wanda musulmi da ya irin wannan comedy ya izgiranci da addini to fa kafiri zai zama in arne ne kuma bai kamata a kyale shi ba dole a dauki hukunci a kansa ina fata an fahimci wannan abin don haka kun ga malai ke cewa in ya zama akwai odwan akwai zalunci akan wani musulmi shi ne an ɓata suna wani musulmi da wannan abin haka bai ji bai gani ba kawai sai a yi shi kamar da ke gano suna ta ƙoƙari wa malam isa alfantami suna nan suna ta postin ga wasu abuwa saboda lalacewa a ce wai musulmi yanzu za su taru akan cin mutuncin malam isa alfantami abun bakin ciki na kai ba da kai mai malam isa alfantami saboda ya yi wa'azi ya ce baya goyon bayan malamai masu da'awa masu kanta a ba su mukamai su amsa ya faɗa based on ijtihadin da yawan lokacin shin ijtihadi na canza ko bai canzawa idan maslaha ta faru ba iya canzawa ni ina goyon bashi da anshi wannan minista din kuma da yaje ai matsala shine a ce ya je ya bada addinin musulunci a ce a kama shi da sata kuɗi a kama shi da kaza a kama shi da kaza hasali fa ba wata ministry tun da yana nidda ba samu kudin da yawa najeriya sai bin an faɗa kowa ya gani kudin da yawa sai sai bin ƙasar nan ma'aikata da ya ɗauka da ci gaba da ya kawo a wajen haka ministan da yake a cikin yanzu amma wani musulmi ya ga sun zo suna mai izgini suna sa hoton shi a yanko wacce magana a yanko wacce abin saboda mene wadda a bata shi wani dina ga cin laccar da nake so yi mai suna ɗan arewa mu ne muke namu kawai haka su ba wanda nasu ya cicci ɗaje sama ga suna wulaƙanta suna mai irin wannan abin ina fatan fahimci wannan abin a yanko cewa ai ya ce maka za waye kuka to yanzu ma daina kukan ne ta ka ba ba wani matsala ba ne kai da kake wannan abin mai kake so ka cimma mai kake so ka gaya mana kana so ka ce kana so ka kawo mana almaniyanci kenan mai almaniyanci shine faslul din wa daula an daula raba addini da daula cewa addini daban daula daban kenan abin da kake tuka mana inda kenan cewa malami kamar su cikin wannan harkar ba ina fatan fanci wannan abun ko muna ganin cewa ma kamata a ce mutane sun karfafa shi in ma akwai abin da ne kuskure ne a mai addu'a na farko kuma na biyu kuma a je a gaya mashi ba daidai ba idan abin ya shafi duniya a fito rediyo a yi wa'azi a fito karatu a yi wa'azi a radi akan abin da ba daidai ba amma irin wannan kare da cin mutunci da zalunci da ake wannan ba daidai bane gaskiya ya wasu kawai karnukan 'yan siyasa ne saboda suna so mene suna so su bata shi suna tsoron ko zai fito gwamna kada ya kada tasu gwamnatin ko kuma zai tsaya takarar mataimakin shugaban kasa a bata shi ko zai wani abu ko kuma ka a sake bashi wani minista saboda bakin cikin mutanenmu kawai ina fatan fahimta duk gurbin da malam isa alfanta mai bari na karantarwa a yanzu akwai masu wani abubuwa da yanzu malamai mu a najeriya aiki ake nema ba wai su ake nema har yawa sai ni har yawa in dai malamai da suke bayyana a midiya wala suna na hasin yawa haka ne ko ba haka ba to amma wakilai nawa muke da su a cikin gwamnati waɗanda namu ne da gaske kun fahimta Allah dai samu dace sai ya ce in kuma akwai darar a cikin addini to babu shakka wannan mutumi shi ma sai malai ke ce fa huwa ashaddu tahariman min zalika to haramcin shi ya fi tsanani fiye da wanda kawai zai bada dariya ne ba tare da zalunci ko wani abu wa bi kulli halin ibn taymiya ce kai ko ta wannan hali fa fa'ilu zalika mustahiqu lil uquba shar'iyya wanda yake irin wannan abu to ya cancanci a mai uquba ta shari'a allati turdi'uhu an zalika wanda ta tsawatar da shi daga yin wannan matsala din jama'a na fata an fahimci wannan abu to Allah ya samu wannan shine karshen abin da Ibn Taymiyyah faɗa amma fa da bayan shi da karshen maganganun maganganu masu yawa gaskiya na ga wannan kirma nasaba ko ban so mun ga cinye karatu akan matsala in ba lacca zamu akan ta ba don haka wannan lazimta mana babu shakka sai mun samu lokacin mu lacca akan fina-finai dole ai wazi akan abin da yake fina-finai domin fina-finai suna da alaka da abin da ke comedy cewa suke suna bada nishadi suna bada raha har dan ibura ta maganar cewa su ai su ne maganin hawan jini wa'azinsu ma ya fi na malamai ya fi na ko sabai ko tabai domin wasu haccin gida suke bi su kai abin nan dinnan wai wani abu suna kallon shi a matsayin nasiya ko wa'azi duk za mu je me malamai suka faɗa kan fim da ake yi series episode duk waɗannan malamai sun ba kyala suka yi ba akwai maganu a kansu a ƙaurace dai kafin mu zo kan matsalas haramun ne waɗannan abubuwa ɗin mafi yawansu kashi casa'in da tara haramun ne ake aiwatar a cikinsu akwai ikhtilali a cikinsa akwai ƙarya akwai ƙago laban da bashi ba zai yi ba akwai nuna tsafi abu ne mai kyau akwai nuna ikon Allah a ba wani a ce wannan zai kashe zai rayar ko gana wani mutum ya mutu zai dawo ko kuma za a yi dawo da baya da ta wuce ko menene gasunan kala kala wanda ba su da iyaka ba to sai lokacin da muka samu dama insha Allah ko da ke naji malam Nuru dan ba ya sa karatun littafin da yake akan wannan wasan kwaikwayo insha Allah ta'ala amma mu lacca ce mai zama kanta insha Allah ta'ala sannan ba faɗa kuma nake ba malamai shawara su yi da masu fina-finai ba shine san yadda za su yi mu'amala da su su jawo su ɗora su akan abin da yake daidai in zai yi wanda ya faɗa ne kuma a yi san yadda aka da shi Allah samu dace da tijo mal za me ne eh eh eh sai kai mai jawabi jirgin wancan sama eh ba ban da kuɗin siya amma zan so maka na wasa ina fatan fahimta to in ka je ka kame wannan ya ce aha babu to za mu hau ko ba haka ba kai ne direba ko ni ne ina fatan fahimta Allah ne ya samu dace iyaye ba suna kurakure da yawa akan mu'amala da yara fa wallahi ƙarya yi musu alƙawari ko kuma hukunci na zalunci ko rashin ba su amsa tambaya da suke yi ka sai yaro ta zai fara tambaya rashin ba su amsa da kai ka cika tambayi tsaya kai ta cika ba mu waje a'a kuskure ne zauna ka daure kana ba shi amsa baba nan gidanmu ne suka ce ba namu bane to nawa suka ce nawa ne haya muke yi amma muna fatan Allah ba kai maka addu'a Allah ba mu namu ina fatan bance wannan abu to baba kaza kaza sai ka abin nan baba an yi kaza kaza kaza ka ba shi amsa kun gane gogewa ce a tarbiya wannan abu ya kawo ƙara babu kaga an mun kaza ce to kira wanda ya maka din kun sai ran baka sa sai ka in ya san bai da gaskiya yana fita sai ka ce baba ya ce sai ya maka kaza da kaza ko ba ka suke yi ba kana ka ce ba haka na ce ba kira shi zo ku zo ya alƙali in bai da gaskiya ka ramar shi gaskiya shi kuma sai ka koya mashi afuwa da yafiya abuwa ne ga sunan tarbiyya dai wanda dai mutane za ka ma zai sun ga kula sosai Allah dai taimake mu wannan shine ƙarshe wannan babi insha Allah ta'ala da faru ga zamu shiga sabon babi da malam ce babu bayanin ayyul biqai ahabbu ila Allah subhanahu ta'ala cikin garuruka wannan wuri ne a cikin bayan ƙasa yafi soyuwa ga Allah madaukakin sarki shine babu bayani ayyul biqa babu da mana bayanin wannan wuri ne ya zama ahabbu ila Allah ta'ala wanda fi soyuwa ga Allah madaukakin sarki cikin wurare da ake da su a bayan ƙasa muna da masallatai muna da gidajenmu muna da kasuwanni muna da stadium da kulau-kulau da sauransu to ciki wanne ne musu ya ga Allah maɗaukakin sarki malaci wa haddasana harun bin ma'rurin a ma'rufin wa isaq bin musa al-ansari qala haddasana anas bin iyad qala haddathani ibn abi dhubab wa fi riwayat haruna wa fi hadith al-ansari haddathani al-harith an abdurrahman bin mihrana maula abi huraira an abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala ahabbu al-bilad ila allah masajiduha wa abgadul biladi ila Allah aswaquha muslim yace haddathana harun bin ma'ruf malam harun dan ma'ruf ya ba mu hadisi wa ishaq bin musa al-ansari da malam ishaq ibn musa al-ansari shi ma ba mu hadisi qala su biyun malaman suka ce haddathana anas bin iyad anas dan iyad ya ba mu hadisi shi kuma ce haddathani ibn abi dhubab ibn abi dhubab shi kuma ya bani hadisi an fahimta ko wa fi riwayati harun a wani riwayatan malam harun shi wa fi hadisul ansari da kuma zuwa cikin hadisul al-ansari isa dan ansari din kenan ko yace haddathani al-haris yace haris ya bani hadisi shine dai ibn abi dhubab da ke farkon farkon isiyakin hadisin yace an abdurrahman bin mihrana daga abdurrahman dan mihran maula abi huraira wanda bararran bawa ne na abu huraira an abi huraira radiyallahu anhu daga abu huraira Allah kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala lalle manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yace ahabbul biladi ila Allah masajiduha mafi soyuwan gari a wajen Allah ko mafi soyuwan wurare a wajen Allah su ne masallatan wannan garin an fahimta a habbul biladi ai a habbu buka'il biladi mafi soyuwan wuraren gari an fahimta shi ne mene masajidu ha masallatan garin su ne fi soyu a wajen Allah maɗaukacin sarki kamar yadda muke cikin nan masallaci da sauransu amma wa abgadul biladi mafi fushi mafi kyamar wurare a cikin gari ilalla a wajen Allah su ne aswaquha kasuwannin wajen su ne mafi fushin Allah mafi kiyya mafi wato wanda Allah baya so akwai wurare da Allah baya so akwai wurare da Allah ke so da yawa yana son gidajen da ake akwai bayan Allah ciki suna bauta Allah a ciki suna abin nan suna kaza amma inda ya faso ya fi son masallatai akwai abubuwa da wurare da Allah ke kyama amma inda Allah fi kyama su ne kasuwa ina fa an fahimci wani abu Allah samu dace to me yasa Allah ya fi son wuraren da suke masallatai kuma ya kyamaci wuraren da suke wuraren kasuwanni malam suka ce dalili shine masallatai na farko daga ciki wurare da Allah madaukakin sarki yake mene za ga ana bautawa Allah a cikin sa ana kuma tunatar da Allah madauk ana tunatar da mutane Allah da madaukakin sarki a cikin sa wannan yana alakantar da mutane da lahira shi yasa Allah ba san wannan wurare din jama'an fanci wannan abun ko su kuma wuraren da suke Allah ya fushi da su dalili shine saboda galiba abin da ke cin kasuwanni shine akwai algishu abin da saba Allah ne akwai alkhida akwai yaudara akwai riba akwai almanil kadiba wato rantsayar da na ƙarya ga saba alƙawari ga sunan dai sannan kuma ga mene babu natsuwa ga hayani a cikinsu wannan shi sa Allah yake fushi da wannan wari saboda su abin da ake ciki kenan asalin abubuwan da ake a cikin wuraren shine ya determine so ɗin ko ƙiyayya din yanzu waccan kasuwa da za a rushe ta a maida ita masallaci da je tana mene abganul bilad yau za ta koma kenan a hamul biladi to masallaci fala kaddara Allah ko ba gaba ba za mu ci a rushe masallaci zama kasuwa ba sai da in suwaye ai kun gane Hausa ko sai su malan nasu wannan aiki su ba ruwan za su iya rushe su mai da shi kasuwa Allah sa mu dace to jama wannan hadisi kenan kuma hadisi kyawar kenan da malika a wannan babi sai dai shi ma akwai matsaloli da fa'idoji da suke ciki mafi fa'idar malaikawa a ciki dai shi ne bayanin cewa masallatai dai suna daga cin kenan wannan hadisi na kanta da mene lazimtar masallatai domin su ne mafi soyin wurare domin allah ya soka da kuma kyamatar wuraren kasuwanni saboda mene amma abin da ake so shi ne kyamatar ɗabi'un da ake a ciki saboda kudewa allah kada ya fashi da mutum a cikin wannan wurare ɗin jama'a kun bance wannan abin ko Allah samu dace amma wannan ba bayan ka zama dan kasuwa bane bayan kaza ba tunda an faɗi dalilan da ke sa Allah fashi da abin to sai ka zare kanka daga ciki ka zama dan kasuwa mai gaskiya ka zama kaza kaza har ma hadisi ya tabbata wa annabi ke cewa a cikin imamu tirmidhi fitar da cewa attajirul sadiqul amin mutumin da yake dan kasuwa mai gaskiya amintacce wanda ana kaza aka ce wani yayi ba matsala kai harka da shi kawai wasu akwai irin mutanen cewa na ba matsala kai karaka da shi kaka ji komai kawai je kaje ba abin nan to irin waɗannan masu gaskiya da amana da kaza da kaza annabi shi za su tashi da mala'ikun Allah barara suna matsayi mai daraja a cikin aljanna waɗannan mutanen kaga shi ba kasuwancin aka hana ba ina fatan fahimta amma asali mai aka hana irin waɗannan ɗabi'u da ke tarawa wajen Allah shi kiyaye malin ce babu man a haƙƙan man a haƙƙun nasu bil imama ba mu zama da bayani cikin mutane wanne ne ya fi cancanta da limanci ma'ana an zo ga limamai za su yi sallah za a naɗa limamai duka sun cancanta to ba ca za ka a zaɓa ba ko sarkin gari zaɓi nashi ko kuma shugaban kwamiti zaɓi wanda yake so sai a duba ne a duba kriteriya shi ne annabi zai zana kriteriya wajen zaɓen waye kamata ya cancanta wani mahaddaci ne wani mahaddaci wani sun haddace ga su biyar sun cancanci limanci to sai a duba gani yaya me maziya da ke tsakaninsu ina fatan fahimta sai a duba bisa wannan shawara da manzon Allah bar ta ce to wani kai ne limami din ko kuma ku sauri ko yakura ko kuma kai tafi masallaci kaza wani tafi masallaci kaza ina fatan an fahimci wannan abin kenan naɗa limamai kamar fada ba kawai wai san rai ake ba wani yana so na shi shigo ko kuma wani sa wani sai sa shi ko kuma wani dana ne tun da ya iya kamar daga malamai suna shigin irin wani abin ko wani malami sai dan jawo dan shi kwasa shi ma ko ya iya ko yanzu yake tatata shi ma dai a sanna shi yana nan wajen duk wannan bata addini kawai ake so a da irin wannan rayuwarsa ka bari ya nuna Allah ke bayyana da mutane su kai ina fatan fahimta duk irin wannan gasar sun jagwalgwala addini an jagwalgwala masallacai shugaban kwamitin masallaci sai a duba waye fi kuɗi ko da bai barawa fa waye fi mukami waye tsohon ritaya waye kaza da kaza duk akwai kirtiyar musulunci zo da shi wanda ake duba a ba mutane a ba su appointment ko a ba su matsayi الله شكي وتعالى شي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وحقهم بالإمام أقرأهم imam muslim ya ce haddasana qutayba ibn sa'id malam qutayba dan sa'id ya bamu hadisi qala haddasana abu awana ya ce abu awana ya bamu hadisi an qatada da qatada an abi nadara daga abi nadara an abi sa'id khudri radiyallahu anhu qala daga abu sa'id khudri Allah kara masa da ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya ce idza kanu salasatan idan waɗanda suka cancanci limanci sun kai su guda ko kuma idan musulmi suka kasance su guda uku maiwa an tabbai manzo Allah idan mutum kuna tafiya lokacin sallah ya za a yi shi sai kira lamba uku amma ko mutum biyu ne ina fatan fahimta haka wannan kaida take sai ce fala umhum ahadum ɗayan sai limance su wa ahaqquhum bil imama annabi ya ce mafi cancanta su da limanci aqra'uhum shine wanda ya fi su karatun alqur'ani wanda fi su adadin hadda mai yawa zuwa ga wanda fi su adadin kyautata lafazi da irin alwaqaf wal ibtida ina za a tsaya duk wasu quality ne wanda su malamai sun san su za mu karanta hadisan babu sai mu wayo insha Allah ta'ala mala cewa haddathana Muhammad bin Bashar qala haddathana Ibn Sa'id Sa'id qala haddathana Shuba wa hawwala sanad qala haddathana Abubakar ibn Abi Shayba qala haddathana Abu Khalil Ahmar an Sa'id bin Abi Aruba wa hawwala sanad qala haddathani Abu Ghassan al-Misma'i qala haddathana Mu'adh wa Ibn Hisham haddathani Abi kulluhum an qatada bi hadha al-isnad mithluhu muslim ya sake cewa da haddasana muhammad bin bashar malam muhammad dan bashar ya ba mu hadisi qala haddathana yahya bin sa'id malam yahya dan sa'id ya ba mu hadisi qala haddathana shuba yace malam shuba ba mu hadisi muslim bai gaji ba ya sake garaba wani garin da wata makantar yace haddasana abubakar ibn abi shayba malam abubakar dan abu shayba ya ƙara karantar da ni wannan hadisi dai qala haddathana abu khalid yace abu khalid ya ba mu hadisi al-ahmar an sa'id bin abi aruba daga sa'id bin abi aruba sai ya tsada shi ana ya ƙara gara wata makantai cewa haddathani abu gassan al-misma'i malam abu gassan al-misma'i ya ba mu hadisi ala haddathana mu'adh ce mu'adh ya ba mu hadisi wa huwa ibn hisham shine mu'adh ibn hisham qala haddathani abi ce baban shi ya ba shi hadisi hisham kulluhum dukkan waɗannan malamai da hisham da abu aruba da shu'ba an katada duk sun samu katada ibn da'ama as-saddusi bi hadal isnadi da wannan isnadi zuwa ga abu huraira zuwa ga abu sa'id al-khudri Allah kara masa yadda mithlahu keke da keke lafazin da na kawo a farko idza kanu salasan fali umu ahaduhum ko مالي سيتي حدثنا محمد المثنى قال حدثنا سنة بن نوح وحول السند قال حدثنا حسن بن عيسى قال حدثنا ابن مبارك جميعا عن جريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله maliki cewa haddasana muhammad ibn musanna muhammad dan musanna ba mu hadisi qala haddasana sana ibn husal annu ya ba mu hadisi wa hawala sarar muslim ya sake kuma makanta yace wa haddasana hasan ibn isa malam hasan dan isa ba mu hadisi qala haddasana ibn mubarak yace ibn mubarak ya ba mu hadisi jami'an su dukan su an jurairi daga jurairi shi wannan jurairi ba kuma ta ba kwaki ba mun tattauna magana akan sa cewa uqtul bi akhara ya ga tun suka samu matsala amma an ware su mutane da wanda in su roto daga wajen shi ba matsala daga ci akwai ibnu mubarak ba kumanta ba akwai sufiyana ne wani bayan da muka gabatar da shi ne yace an abi nadara daga abi nadara an abi sa'id daga abi sa'id radiyallahu anhu Allah kara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wasallama daga manzon Allah tsira da min talasa bata a gare shi mithlahu irin wannan hadisi da ya gabata dai nawa ne kenan idza kanu salasatan falya ummahum ahaduhum wa ahaqquhum bil imama aqra'uhum ina fatan fahimta malai sake tawa haddathana abubakar ibn abi shayba wa abu sa'id al-ashajj kilahuma an abi khalid qala abubakar haddathana abu khalid al-ahmar an amash an isma'il bin raja'in an aus bin dam an aus bin dam'ajin an abi mas'ud al-ansari qala قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم حجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلمة ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه قال الأشج في روايته مكان سلما سنا sai malam ce haddasana abubakar bin abi sheba malam abubakar dan abu sheba ba mu hadisi wa abu sa'id al-ashaj da abu da abu sa'id al-ashaj kilahu masu duka bin an abi khalid daga abu khalid qala abubakar malamin shi na farko abubakar ibn abi sheba sai ya ce haddasana abu khalil ahmar abu khalil al-ahmar ya ba mu hadisi an amash daga imam amash an Ismail bin Raja'in daga Ismail dan Raja'in an Aus bin Dam'ajin daga Aus dan Dam'aj an Abi Mas'ud al-Ansari radiyallahu anhu daga Abu Sa'id al-Ansari Allah Abu Mas'ud al-Ansari Allah kara masa yadda kale ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah wanda zai wa al'umma limanci shine wanda fi su yawan karatun littafin Allah maɗaukakin sarki wannan jumla ce khabariya amma abin da take ne tana ba da insha'i umarni take barwa asali labari ne cewa mai wanda ke wa al'umma limanci shine da fi su karatu kun fahimta to kaga wannan khabar ne a labari ne narrative ce abin da suke ce da shi ko yawa to amma akan ga kuma ga wasu wanda ba su suka karatu ba kuma suna limanci dole kaga sai a fasara shi kenan menene cewa a umarni ake barwa wanda yafi kowa karatu a cikin ku na alqur'ani to ya zama shine limamin ku fa in kanu fil qira'ati sawan idan duk sun taru sun daidai a wajen karatun qur'ani dukkan su huffazu ne mutqinuna an fahimta sun haddace suna da itiƙani suna ta ɗabiƙi suna iya aja aya da ɗaukarta daga cikin abin da mutane suke gafala akan shi da yawa ƙura'in jama'a shine alwaƙaf wal ibtida da yawa za ka samu alaramma guda ɗari da wahala ka samu goma da yake ba da alwaƙaf wal ibtida mahimmanci ina ba wani mako zero bai san matsala alwaƙaf wal ibtida ba ko ina zai iya tsayawa ko ina zai iya tashi alhali tafai aka rubuta akan alwaqaf wal ibtida muna da su Allah Ibrahim kala kala fa anan kurkusa malam misha malam Khalil al-Husari Mahmud Khalil al-Husari yana littafi juz'i da kanshi alwaqaf wal ibtida ina ba dan domin wata tsayuwar in kai wata tsayuwar wanda ya san kato sai ji kamar an bubbuga mai kai kamar an sa guduma an kwankwashi kanshi sai ya ji tsiga jikin shi ta tashi amma kai kana kana murya ka kawai kake bi nan murya ka ta hukunta ka tsaya ta hukunta can kuma ka tashi sai kuma mutane suna cin haka ilallahi na shku kawai ana da kai ƙara aladuwa ga Allah maɗaukakin sarki saboda su kansu malaman islami da ke halittar da yaran karatun su ma ga ofa ɗalibar matsalobu ne galiba shi ma bai yi walƙafa wal'ibta daɗin ba ballantana mene abinda ake bukata kawai a ji sauti ina fatan fanto na abin na'am sauti a ƙur'ani abu ne mai kyau shari'a ta zo da shi amma wallahi matsayin alwaqaf da ya fi shi muhimmanci Allah ya samu dace akwai wani Dr. Sheikh Dr. Ayman wani malami dan Misira yana nan yana yin karatun Qur'ani ko ringa bubbe shi akwai tashi da akan sa shaka yana wayar da kai akan abun Allah dai kyauta zamu zo bayanin Allah kai mu gobe kan matsalolin gaba da insha Allah fa in kanu fil qira'ati sawa idan sun kankan kan a cikin qira'a fa a'lamuhum bis sunnah wanda yafi sanin sunna sai jagorance su shine wane dukkan mahaddata ne dukkan mutqinuna ne amma sai ya zama wane kuma ya fi hadisai ya haddace bulugul marami ya hada da riyadus salihin wa ya hada bukhari da kaza da kaza wane shi kuma arba'u ne ya tsaya sai ce to mai karin hadisai shi shiga limanci na taɓa ba ku labarin ce daga cin abun farin ciki zai baka farin ciki shine malam Usaimin da malam bin Baz an taba haduwa kasan bin Baz shi malamin su Usaimin ne amma ba malamin Albani bane ina fata an fahimta an haɗo na biya da za a yi sallah to dama bin bas shi ne babban sa a shekaru da kuma daraja a lokacin ado sai ce malam albani ya sallah ce a an gafa ta malam ai kana wajen ba zai ce a duk mun san juna in dai qur'ani dukkanin mun daidai sawa ka haddace wa na duka mun haddace wato su a wajen kamar normal ne a ce kana karatu ko ma ba wani mai wanda bai haddace qur'ani ba yanzu duka mun haddace qur'ani amma kana da maziya ta sunnan manzon Allah an ta'aluna bi sunna kun je malaman kirki kenan Allah kiyaye wato za a yi salafinci ai daga sai jama'a yace to shikenan kai kafi mu taro sunnan manzon Allah je kai sallah annabi haka yace fa'alamun bi sunna wanda fi sunnan manzon Allah fa in kanu fi sunnati sawa idan sun kankankan a wajen sunna duk iya hadisan su makanta su dai mahala duk majalisi ɗaya suke fa aqdamu hijira wanda ya riga su hijira sai limanta waye riga hijira daga garin kafirci zuwa musulunci sai a ce to shi ne gaba fa in kanu fil hijrati sawa duk gaba ɗaya suka zo fa aqaddamuhum musliman wanda ya riga musulunta wanda duk criteria ne annabi ke barawa fa saboda a fidda wanda ya fi falala kullo da wannan abin criteria ne wanda ba ginuwa ce akan son zuciya ba ana so a fidda best ne a ciki haka muke a rayuwa Allah dai samu dace sai ya ce wala ya ummannin rajulun rajula fi sultani kada wani mutum ya kuskure ya limanci a inda wani ke da iko shine sultani ka je ofishin mutum sai aka ya sallah kai ne babban malam da rawan da sanda kaka ce to bismillah adai ta sahu kun fahimta shi wannan da kake gan dan dalibin ka nan to yanzu kaga bai iya hadda qur'ani ba amma dai ya sallah ko sai ka ce to bismillah mana ce malam kana ji ai nan sultanuka ne je kai mana sallah an fahimta ah to malam dai ah to in ya dage ce malam dai kai to sai kai inda izini shi kenan ka je gidan shi ziyara an tada sallah sai kai abin nan ka zo masallacin da yake karantarwa kai ne babban malamin ƙasa kada an shirya ka shige gaba sai in ci ne ce ka shige gaba amma ka lazumci tawazu sai ya ce maka wala yaqulu fi baiti ala takrimatihi kada ka je gidan mutum ka zauna a wurin alfarmarsa irin kushin nan mai gida haka kaga wani kan ware two seater ita ce mazaunin shi ko wani kuma tilisita abin nan haka to ko kuma da ke ganin alfarmaji ka je ka zauna a wajen kai abin nan sai fa in ya baka izini illa bi izini sai da izinin sa qala al ashaj al imam ashaj abu sa'id al ashaj shi yake cewa a fi riwayati arwa yake cewa makana silman madadin fa aqaddamahum silman wanda gashi musulmi ce fa aqaddamahum sinnan wanda ya fusu shekaru ma'ana har shekara ta zo a wajen adduba adadin ya za a sa liman kenan wannan karatu lokaci ya ƙure mana sai Allah kai mu gobe sai mu tashi kan wannan hadisi da maganin malamai insha Allah ta'ala abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kurakuran mu kuma Allah ka yafe mana اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا جثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله